بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأصحاب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara a wancan makon mun tsaya kan aya ta 162 yau za mu tashi aya ta 163 tafadhal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautarku ilahun wahid abun bauta ne guda ɗaya da baya da abokin tarayya guda ɗaya ne shi kaɗai ne Allah maɗaukakin sarki a cikin zatinsa shi kaɗai ne a cikin ayyukansa shi kaɗai ne a cikin sunayensa da sufofinsa shi kaɗai ne abokin abun bauta baya da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala shine wa ilahukum ilahun wahid abun bautarku shine abun bauta guda ɗaya da ya cancanci abota masa shi kaɗai la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi kaɗai الرحمن الرحيم شيني الرحمن mai rahama arrahim kuma mai jin kai na wannan aya tana nuna kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki da bautar shi kaɗai duk abin da ya shafi bauta ba a yi makowa shi sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki baya da abokin tarayya daga cikin halittinsa cikin dukkan abin da yake banta da shi Allah maɗaukakin sarki imamu muslim ya fitar da hadisi daga abi dharrin al-ghifari an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min abdin qala la ilaha illa Allah babu wani bawan da zai ce la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala janna sannan ya mutu akan haka face sai ya shiga aljanna duk bawan da ya kasance karshen kalmarsa ko maganarsa ita ce la ilaha illallah to wannan bawa zai shiga gidan aljanna haka ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma sunanan nasa'i ko sunan abi dawud min hadithi mu'adhin min hadithi mu'adh daga hadithi mu'adh marfu'an man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna annabi yace duk wanda ya kasance karshen maganarsa ita ce la ilaha illa allah zai shiga gidan aljanna kaga wannan yana nuna mana falala da girma ta kalma ta la ilaha illallah ga duk wanda ya santa ya kiyaye ma'anarta sannan kuma ya ba da haƙƙinta wannan shine wanda za ta amfani ina fata mun gane ba wanda zai dinga faɗarta ba yana maimaita ta kuma a lokaci guda yana warware abin da take hukumtarwa wannan koda ya shekara dubu yana la ilaha illallah ba za ta amfane sa da komai ba saboda su da dama za ka samu mutanen da suke faɗan la ilaha illallah a lokaci guda suna warware ta suna aikata aikin da suke karya la ilaha illallah kenan dole ya kasance duk wanda zai farice da la ilaha illallah ya kasance ya santa ya san ma'anar haka kuma yana kokarin kiyaye duk abin da la ilaha illallah ta hukumtar baya shirka da kowa baya kiran kowa kuma bayan Allah baya neman taimakon kowa sai Allah cikin irin ababen da ba mai taimakawa sai Allah ina fata mun gane ba zai kiri wani bawa ba da neman wani abu a wurinsa daga cikin irin ababen da ba mai iya yin su sai Allah idan ya kasance yana kiran wani Allah ko ma wane ne wannan sawa'un annabi ne daga cikin annabawa ko mala'ika daga cikin mala'iku yana kiransa ko wani shehi ko wani waliyi da yake kudurta cewa yana da nagarta sai kasance yana kiransa yana neman tallafinsa da agajinsa cikin irin ababen da ba mai iya yin su sai Allah to wannan yayi shirka da Allah la ilaha illallah da yake faɗa ba za ta tsinana masa komai ba kuma za ta amfane sa ina fata mun gane a yaushe za ta amfane sa idan ya kasance yana mai kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta ya kaɗai ta Allah da dukkan abin da Allah yake ɓanta da su ina fata mun gane sai Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai wal ard da kuma ƙasa anan sai Allah ya ambaci ƙasa da suna na ɗaya ɗaya ina fatan mun gane tare da cewa ƙasa ma guda bakwai ce kamar yadda sammai suke guda bakwai ina fatan mun gane Allah ya ce lalle a cikin halittar samai da ƙasai gaba ɗayansu wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da yini sabawar dare da yini shine shigar dare a cikin yini da kuma shigar yini a cikin dare ina fata mun gane hasken rana ya tafi yadda duhun dare kamar yadda duhun dare yake zuwa ya lullube hasken rana bayan rana ta faɗi kenan shine waqtilafil layli wan nahar da kuma yadda ake samu a wasu lokuta dare ya kasance shine mai rata tsawo sama da yini a wasu lokutan kuma ka samu yini shine ke da tsawo sama da dare wal fulkin lati tajri fil bahr haka da al fulk al fulk ana nufin as-sufun wanda as-sufun sune bato wal fulkin lati tajri fil bahr da bato da yake gudana ko batuna ko jiragen ruwa da suke gudu fil bahri a cikin teku bi ma'ana akan teku wannan gaba ɗayansu ayoyi ne na Allah maɗaukacin sarki da suke nuna kaɗai takarsa da suke nuna cancantarsa da bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina fatan mun gani don batuna da suke ɗauke da kaya masu yawa da aka yi safari da su ayoyi ne ga duk mai hankali ina fatan mun gani wanda za ka gaba wato da girman gaske da zai iya ɗoka kayan da za a loda mushi kusan watanni ana ɗora wannan kaya sannan kuma ya ɗoki wannan kaya ya yi fatauci da su zuwa ga wata ƙasa a je a sabke su kayan da yake ɗoke da sai a yi watanni ana sabke su wake riƙe shi ba zai nutse a cikin ruwa ba Allah shi ke riƙe da shi ina fata mun gane mutum zai iya faɗawa ya nutse cikin ruwa amma bato yana ɗauke da irin wannan kaya masu yaunin gaske za ka ga yana tafiya a kan ruwa ba tare da ya nutse ba Allah ne ya sauƙaƙe hakan Allah ne ke riƙe da shi da Allah ya ga dama da bai zamana a kan ruwa ba ina fata mun gani kuma wannan aya dalili ce da ke nuna halaccin yawo a cikin teku don yin kasuwanci ina fata mun gane ko kuma don yin bauta kamar tahiyya hajji kamar tahiyya jihadi kuma duka halal ne game da maza da mata gaba ɗayansu kuma Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma manzon shi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi amfani da ruwan teku wurin yin alwala ko wankan janaba da abin da ke kama da su sannan an halatta masa dukkan naman da ke cikin teku a yi amfani da shi ta hanyar ci kuma Allah ya halatta ma al'umma annabi ko mutane su yi amfani da ababen ado da kawa da ake samawa a cikin ruwa shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki cewa yake cewa wa huwa alladhi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariya wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasuna wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun akhraja abu daud imam abu daud ya fitar da hadisi wa tirmidhi da imam at-tirmidhi wa an-nasa'i da imam an-nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa ahmad wa shafi'i wa malik da imamu ahmad da imamu shafi da imamu malik wa ghayruhum da wasan su ma an abi hurairata daga abi hurairata qala yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala sai yace ma annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahr lalle mu mun kasance mukan hau teku mukan yi bulaguro mu hau teku mu hau jirgin ruwa wa nahmilu ma'ana alqalila min alma mukan ɗebi ruwa kaɗan wanda za mu yi amfani da su ta fuskar sha idan muka ji kishirwa ke fa in tawadda'na bihi atishna idan muka ce za mu yi alwala da wannan ruwan to za mu samu kanmu a cikin kishirwa afana tawadda'u bima'il bahr shin za mu iya yin alwala da ruwan teku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam sai manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu ai ruwan teku ruwan bahar tahuru ma'a tahuru ma'u ruwansa masu tsarki ne kenan za ku iya alwala da shi za ku iya wankan janabar shi da makamantansu alhillu mai tatuhu sannan kuma duk abin da yake mushe ne na cikin ruwa ya halatta a ce shi ina fata mun gani irin kihi da makamantansu kenan Allah madaukakin sarki shi ya kore haka wanda ke nuna cikan mulkinsa da kuma buwayarsa والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس da irin jiragen ruwa da suke yawo a kan teku bi ma yanfa'un nas da abin da yake amfanin mutane wa ma anzalallahu minas sama da abin da Allah madaukakin sarki ya sabkar minas sama'i daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ruwa ya rayar da ƙasa da wannan ruwan ba'da mautiha bayan mutuwarta ko shakka babu sabkar ruwa daga sama aya ce babba da take wajabtar da girmama Allah madaukakin sarki da kuma kadaita shi akan wannan ni'ima babba da ya ta sabkar da ruwan sama siyasa ibnu jarir yace ihya'uha amaratuha abinda ake nihi da raya ƙasa shine amaratuha rayata wa ikhraju nabatiha da kuma fitar da tsirranta Allah shi ne ke sabkar da ruwa daga sama wannan ruwa ya zo ya game da ƙasa ya jiƙa ta sannan ta buɗe ta tsage ta fitar da tsirrai daga cikinta wanda ke nuna girman ƙudurarsa wanda ke nuna kaɗai ta sadabauta shi kaɗai subhanahu wa ta'ala baya da abokin tarayya don shi kaɗai ke wannan ayyuka subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani shi yasa a wani wurin Allah yake cewa وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا, يشكر أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ألا نكالي سبحانه وتعالى يكن سبقوا دروا لبسنه da ya ga dama sai ya rike ruwa idan ko ya rike ruwa bai sabkar da su ba babu wanda ya isa ya shayar da ku da ruwan sama da ke nuna cewa shi kaɗai ne abin bauta subhanahu wa ta'ala wa basta fiha min kulli dabba sannan Allah madaukakin sarki ya yada a cikin doran ƙasa min kulli dabbatin daga dukkanin wata dabba dan addabba anan abinda ake ne kamar yadda ibnu jaririn tabari yace ismun li kulli bi ruhin kana ghayra ta'irin bi janahihi li dabibihi ala al-ard suna ne da ya tattara dukkan wani abu mai rai ina fata mun gane banda tsuntsayen da suke tashi sama saboda tafiyar da suke yi a doron ƙasa mutane da dukkanin nau'in dabbobi dukkansu ana ce musu dabba shi yasa Allah madaukin sarki a nuri yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa tasrifir riyah sannan Allah madaukakin sa wa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah sannan da kuma sarrafa iska Allah madaukakin sarki shine yake sarrafa iska ya bugar da shi daga gabas ya yamma ko daga yamma ya gabas ko daga kudu ya yi arewa da makamantansu wasu habil musakhari bai na sama'i wal'ar da kuma giragizai da aka sakhare muku su bai na sama'i wal'ar wanda suke tsakankanin sama da ƙasai ko sammai da ƙasai la'ayatan da ƙaumin ya wannan ababen da aka ambato gaba ɗaya ayoyi ne ga mutanen da suke hankarta suna ganewa ina fata mun gane tun daga halittar sammai da kasai gaba ɗayansu sabawar dare da yini batuna da suke gudu akan ruwa suna ɗauke da ababen da za su amfanar da mutane da ruwa da Allah da ke sabga da ke sabkarwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan ta bushe ta kikashe ta mutu babu tsirrai a kanta ya rayar da ita ta jika ta fitar da tsirrai ta yi kore ta yi tsanwa shar abin kyawu ina fatan mun gane sannan da ya yada halittu a doron ƙasa kala-kala wanda suke rayuwa da kuma sarrafa iska da gudanar da shi Allah ke sarrafa shi da su da kuma giragizai da ya tsayar da su a tsakankanin sama da ƙasa yana sarrafa su suma yadda ya ga dama dukkan su ayoyi ne da ke nuna kaɗaitakar Allah shi kaɗai ne baya da abokin tarayya amma ga mutanen da suke amfani da hankalin tsoron gano haka ina fata mun gane sai Allah ya ce
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke suke riƙar kuma bayan Allah andadan kishiyoyi suke riƙar wasu alloli a matsayin kishiyoyi kuma bayan Allah madaukakin sarki yuhibbunahum ka hubbillah suna san su suna kaunatar su irin yadda suke son Allah madaukakin sarki wannan ana nihin kafirai da suka riƙe allolinsu da ababen bautarsu suna ƙaunarsu suna son allolinsu da duk abin da suke bauta ma kuma bayan Allah kamar yadda suke son Allah maɗaukakin sarki sun kamanta soyayyar Allah maɗaukakin sarki da soyayyar da suke ma allolinsu da ababen bautarsu wallazina amanu wanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki a shaddu hubban lillah maƙurassansu suna yin ta ne ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ba sa tara Allah da warinsa a cikin so da ƙauna ina fatan mun gane sukan keɓance Allah maɗaukakin sarki ne da so da ƙauna subhanahu wa ta'ala walau yaran ladina zalam da dai za a ga waɗanda suka zalunci kansu su ne mushrikai da kafirai idh yarawna al'azab yayin da suka ga azab annal quwwata lillahi jami'a lalle karfi gaba ɗaya na Allah ne gaba ɗaya wa anna Allah shadidul azab kuma lalle Allah madaukakin sarki shine matsanancin yin azaba ga wanda suka kafirce mishi ko wanda suka yi shirka da shi nan suka ce an shafe jawabi lau domin a baka damar ka kaddara shi saboda muninsa da abin da aka tanada musu na azaba walau yaran ladina zalam da dai waɗanda suka kafirce ma Allah sun gane sai aka yi shiru ba a ba da amsa me za su gani tsananin azaba tsananin tashin hankali kaddara dukkan wani nau'i na azaba shine za su gani idan suka gan shi anan za su tabbatar da cewa lalle karfi gaba daya yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mafi tsananin azaba ga wanda duk suka kafirce mishi iz tabarra alladina tubi'u tana ma al'ummaka lokacin da tabarra alladina tubi'u waɗanda aka bi shugabanni jagorori za su barranta minan labina taba'u game da wanda suka yi biyayya a gare su ina fata mun gani imamu qatada da kuma imamu rabe da imamu ata dukkansu sun gamu akan ma'anan wannan aya shine ranar da jagorori da shugabanni da wanda aka bi aka musu biyayya shehunne da waliyai da makamantansu za su barranta game da wanda suka bi su suka musu da'a za su yi baran-baran da almajiransu ba su ba su imamu suddi shi kuma ya ce abinda ake ni da ittabara alladina tubiru min alladina taba'u yace su ne shedanu a lokacin da za su barranta daga mutane za a zo farfajiyar tashin alkiyama ga shedannu ga mutane wa kuka bauta ma mutane kuka musu da'a shedannu ne shedannu su ce a ba mu ba ku ba gaskiya bane ina fata mun gane kamar yadda shehunnai da wanda suka bauta musu kuma bayan Allah suka bi su har cikin abin da Allah ya haramta suka bi su suka musu biyayya irin ta biyayyan makawo a ran nan za su yi baran-baran tsakaninsu da shehu shehu ya ce ba ni ba ku almajiran masu ce ba mu ba kai ina fata mun gani imam ibn kathir shi kuma yace tabarra'at minhum mala'ika mala'iku a wannan rana za su yi baran-baran alladina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahu fi darid dunya da su da waɗanda suke riya cewa suna bauta musu a nan gidan duniya gobe alkiyama mala'iku za su yi baran-baran da su su barranta daga baransu فتقول الملائكة ملائكة سچي تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يا الله من برنتا من برنتا زوا غريكا ما كانوا إيانا يعبدون أي بس كسانچي بسرك إبني أبن بوتا بمسك بوتا ما sannan su ce subhanaka anta waliyuna min duni sarki ya tabbatar maka ya Allah kai ne waliyin mu koma bayan su bal kanu ya abudun aljin bal ba abin da suka sance suna sai botar shedanu aktharuhum bihim mu'minun kaga wal jinnu aidan tatabarra'u minhu aljanu ma za su barranta daga barus ina fata mun gane su barranta daga wanda suke bauta musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin sannan za a barranta da juna duk wanda aka bauta ma a nan gidan duniya koma bayan Allah a gobe alqiyama zai barranta daga wanda suka bauta mishi har annabi isa alaihi salatu wassalam Allah zai tsaida shi gaban mutane ya ce a an ta kunta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah shin kai ka ga ma mutane dama su rike ka da kai da mahaifiyarka alloli guda biyu kuma bayan Allah annabi isa ya ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq da dai bazan taba faɗa abinda bani da haƙƙin faɗi sa in qultu qultuhu in kuntu qultuhu faqad alimta in ko na faɗa hakan Allah kai ka riga ka san na faɗa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi fi nihaya dai shi ma zai barranta daga abinda ake cewa cewa shi Allah zai yi baran baran da kiristoci ba shi ba su ina fatan mun gane shi yasa dai wannan aya ta game dukkan wani mutum da aka bisa ko ko duk wani abun bauta da aka bauta masa aka girma masa koma bayan Allah aka masa da'a akan hisabin addini da shari'a yana yin umarni yana yin hali koma wane ne shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda za su kafirce mabautar da aka musu kuma su kasance kishiyoyi akan wanda suka bauta musu shedan da kanshi gobe alkiyama zai barranta game da wanda duk suka bauta mishi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل شريتي نا كافر تيما أبن لكوك شركة دني باني باكو يوتاش من القيام هو يتكسر إني كفرت بما أشركتمون من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم Allah wani wurin yake cewa innama taqattum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da ratash al qiyama shashan ku za su tsine mashashi tsakanin wanda aka bauta ma da wanda suka bauta musu za su tsine mashashi wa ma'awakumun nar kuma karshe dukan makomaku gidan wuta wa ma lil zalimin min ansar ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين haka al'amarin zai kasance gobe alkiyama ga duk wanda suka bi wani suka saba ma Allah wurin masa biyayya bautar da suka masa nan suka masa da'a cikin saba ma Allah a gobe alkiyama al'amari zai lalace tsakankaninsu kaga shashan suna tsine mashashi shashan suna la'anta shashi sannan shashan suna barranta daga barin shashi jagoran ya ce ba ni ba kai da kamuna da aka muni biyayya ta kai na nike kai ma kai ta kan wanda shaidan ma zai barranta ga wanda suka bauta masa kaga al'amarin yayi muni al'amarin yayi zafi Allah ya kiyaye mai kare اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب كما سيسك عذابا غاتنا أغبين إدنس وتقطعت بهم الأسباب أو أن اللوكة دوة كونا دسوية دكي سكن كانوس أنا جرى الدنيا تاينكي سكن كانوا وند أكبي دوان ديبن سوية دكونا تاينكي haka imamu mujahid yace wa taqatta'at bihim al-asbab ay al-mawadda kauna da soyayya za ta yake tsakankaninsu abdullahi dan abbas shi kuma ya ce abinda ake ni da watakatta'at bihimul asbab ya ce duk wani matsayi da gare su a wannan yinin za su rasa shi babu wani girma wanda ake girma masu da shi a nan gidan duniya kafin a jiyar kiyama haka imamu al-rabi'i ya faɗa abdullahi dan abbas a wani wurin yake cewa watakatta'at bihimul asbab qala al-arham ai a wannan yinin duk wani zumunci da dangantaka wadda ba a yi ta ba akan shari'ar musulunci ba a yi ta akan biyayya Allah da manzon shi ba za ta yanke ba za ta amfani mai ita ina fatan mun gani yana a wannan yinin kafarai da sun ga azaba ga ta nan a gaban su dukkan wani dabara da duk wani sababin da zai sa su kubuta ba za su fada cikin wuta ba zai yanke babu wani abin da zai amfane su a wannan yinin Allah ke shi min kare wa qala alladhina ittaba'u wa qala alladhina ittaba'u sai waɗannan wanda suka bi ma almajiran muridan su ce law anna lana karratan da a ce muna da dama komawa gidan duniya fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minha minna da mu ma za mu barranta da su mi baran-baran da su irin yadda suka barranta da mu a nan fitil farfajiyar tashin kiyam da a ce akwai dama komawa kaga wannan nadama ce wadda ba za ta amfane su saboda babu koma sun hallakar da su sun jefa su a mahallakarsu kuma sun barranta daga baransu shi ne suke cewa da a ce akwai dama komawa gidan duniya shuɗi na biyu da mu ma za mu barranta da su a gidan duniya ba mu ba su kamata barra'u minna kamar yadda suka barranta da mu kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka ne al'amarin yake Allah zai dinga nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim abin damuwa da bakin ciki a kansu abin tabewa da asara a kansu wa ma hum bi kharijin minan nar kuma su ba ababan da za a fitar da su bane daga azabar wuta sai Allah ya ce يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مم.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halalan a matsayin halal tayyiban daɗaɗa abinci bi ma'ana ku ci daga halal kada ku ci daga cikin abin da Allah ya haramta إمام القرطبي رحمه الله تعالى يجي وسمي الحلال حلالا لانحلال لانحلال عقدة الحظر عنه لانحلال عقدة الحظر عنه yace ba komai bai sa ake ce ma halal halal saboda an warware kullun hani daga barinsa bi ma'ana an ba ku dama ku ce sa an ba ku dama ku yi amfani da shi a kodayaushe ina fata mun gani shi yasa sahal ibn abdullahi tusturi yake cewa tsira tana cikin ababe guda uku annajatu fi thalatha duk wanda yake son ya tsira to ya kasance cikin al'amura guda uku na farko aklul halal cin halal duk abin da zaka ci ka tabbatar da halal ne ba haramu bane wa ada'ul fara'id sannan kai kokarin sabke duk abin da Allah ya farlanta maka salloli ne azumi ne hajji ne da makamantansu daga cikin ababen da Allah ya farlanta walittida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na ukun ya kasance abun koyinka shine annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka hakan zai sa ka samu tsira ka samu salama a rayuwar duniya wa qala abu abdullah as-saji wa ismuhu sa'id ibn yazid abu abdullah as-saji yake cewa khamsu khisalin biha tamamul ilm ɗabi'u guda biyar da su ne ilimi ke cika wanda su ne ma'arifatullahi azza wa jal na farko sanin Allah maɗaukakin sarki ilimi da san- na sanin Allah maɗaukakin sarki ya zama to kana da ilimin tauhidi ka san Allah ka san abin da ya kamata a sifanta Allah da shi na sifofi ka san abin da bai kamata a sifanta Allah da shi ba na munanan sifofi daban da abin da bai dace da zatin Allah ya zama to kana da ilimi game da ubangijinka da kake bauta masa shine na farko wa ma'rifatul haqq sannan ka san gaskiya daga ƙarya wa ikhlasul amali lillah sannan ya kasance kana tsantsanta yin ikhlasi ga dukkanin aikin da kake aikatawa zuwa ga Allah shi kadai madaukakin sarki na gaban wal amalu ala sunna da yin aiki akan sunnan manzon Allah kar ka kusanci bid'a kasance akan sunnan ma'aiki abinda annabi yayi ko ya ce a yi ko aka yi a gabansa bai ce komi ba ya zamanto dai fitilar da ke gabanka kake binta don ta haska maka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka takaitu daga sunna shi karka kuskur kana bin bid'a duk yadda aka kawata ta duk yadda aka adeta duk kuma ko su wane ne ke yin ta ina fata mun gane sannan na karshe wa aklul halal da cin halal qala sahalun a wani wuri sahal bin abdullahi tusturi yake cewa ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم ba yadda za a yi inganta cin halal sai tare da ilimi ina fata mun gani bayiwa kai da awa cin halal tare da sha'ilci ina fata mun gani ba yadda za a yi inganta ya tabbata cewa halal kake ci sai in kana da ilimi wala yakunu malu halalan hatta yasfuwa min sitti khisal ba yadda za a yi kuma dukiya ta kasance halal ce sai ta wanku ta tsabtata daga ɗabi'u guda shidda na farko an riba cin riba da zamanto duke ka babu riba a cikin sam ya za a yi kasar riba in ba a karance ta ba? zai yi ba zai taɓa yiwa kenan wajibi ne ga duk mai yin kasuwa ga duk mai saye da saidawa ya san menene riba da kashe-kashen riba domin ya nisanci duke shi daga abkawa cikin mai cikin riba menene riba ya kashe-kashen riba take ina fata mun gane nawa ne daga cikin 'yan kasuwa suka san haka nawa ne daga cikin masu saye da sai da suka san haka nawa ne a yau suka gina rayuwarsu akan cin riba suna da yawa cin al'umma annabi shi yasa wasu masu kuɗin wallahi kasu baka mamaki game da dukiyar da suke tana da ita wuta ce hallaka ce tare da su nawa ne daga cikin mutane yau zai je ya gina gida ko ya gyara gidan shi ya adesa koda da wani bashi ne ya je ya jingina wannan gidan a banki a diba kimarsa a bashi ramcen da ya dace da wannan gidan kuma a kan riba wai yana ganin ya yi wayo ya je istasiyon nan ya je wani shago nan dukkanin dukiya an gina ta ne akan haram ko mai ita haramun yake ci ina fatan mun gani shi yasa dole ka san ilimin haka dan kakka abka a cikin rai akwai ribal fadl ko akwai ribal nasi dukkan su haram Allah ke shi mai kare sai dukiya ta kubuta daga sufofi guda shidda na farko ya kasance babu riba ta tare da wannan dukiya wal haram ya kasance ba ta cakuɗa da haram wasuht ya kasance babu as-suht irin su cin hanci da makamantansu walghulul ya kasance kuma dukiyar nan ta tsabtata daga wata dukiya ta al'umma ta gaba ɗaya da zaka sace ba tare da izini ba me ya kai yawan yin haka a wannan zamani na hmm? babu abin da ya kai yau shi yau al'umma masu yawa sun yi kuɗi sun yi arziki ƙalƙashin jinin al'umma gaba ɗaya abin da za a raba ma mutum dubu ko miliyan mutum ɗaya sai ya wawashe shi yau ga shanin asirin al'umma na ta tono a mulkin da aka yi kusan shekara goma sha uku ko sha hudu an kwashe dukiya al'umma an rabe ma wasu mutane su kaɗai sanace shi ko ba ku ji labarin hakan hakan bai faru ba ga sanar sana jin daɗi iyalan sana jin daɗi suna ganin cewa sun hau tudun mun tsira wallahi babu tsira cikin rayuwarsu yanzu yaya suke tun kafin aje lahira suna cikin tsoro wasu sun gudu wasu sun ɓoya ina amfani irin wannan rayuwa ina amfani to sai dukiya ta kukuta daga alhulul sace kudin al'umma sace kudin al'umma Allah ke shi kare wal makaruhu da abin ke wa shubha da kuma shubha abinda babu tabbacin halal ne ko haram shi ma a je mun to kani sance shi daga barin dukiya in ko waɗannan ababen suke sa dukiya ta zanta halal wallahi masu cikin halal a cikin al'umma annabi kaɗan sai a ƙilgas inda haka nan masu cin halal dai daga cikin 'yan kasuwanmu da attajiranmu da ma'aikatan gwamnatinmu wallahi masu cin halal kaɗan ne daga cikinsu galibi kuɗin haramun ne suke ci kuɗin yaudara ne me ya kai yawan cin hanci a yau cikin wannan al'umma da ya kai yawanci akwai wani abin da haƙƙinka ne an aje ma'aikata saboda su hiddo maka wannan haƙƙin amma ba za su hiddo maka sai ka ba su wani abu da shan haƙƙin su sun hasan hakan bai dace ba saboda suna da albashi na musamman da ake basu nawa ne daga cikin 'yan kasuwa da attajiranmu suke tarban duk wani bako da gwamnati zai turo a matsayin wakili a jiha su saye shi ta hanyar bashi cin hanci su kai mashi kuɗi a kai mashi kyautar kaza wanga in sabga ta kama shi ba zai yi wahala ko ɗai a cikin sabga shi ababen da za a kai masa a cikin sabga sun wuce duk wani sha'anin sabga gaba ɗaya wani ya kai mai raƙumi wani ya kai mai saniya wani ya kai mai kuɗi abincin da za ba abin da zai tsaye saboda cin hanci ne ake da shi to ka zo bako an tarbe ka an baka mota an baka kuɗi an samo maka kaza an maka kaza an maka kaza shin wannan wanda ya maka wannan abun gobe idan ya je da wani zalunci ko rushin gaskiya za ka ɗarme sa ba za ka taɓa ɗarme shi kina ya riga ya baka cin hanci wanda in ya zo gobe za a gyara ta cikin cin haƙƙin al'umma annabi me ya kai yawan irin wannan mutane a yau kuma kowa ya san su nawa ne a yau suke rayuwa ƙarƙashin cin kuɗin trafik na ƙwayoyika masu muni da suke hallaka rayuwar 'yan adam nawa suke rayuwa a kan haka ga 'yan caga ta karurruka ga 'yan caga ta motoci ga 'yan caga ta motuna ga 'yan caga na salula akwai wanda ba su saye ba su saida ba su da komi a cikin kasuwa za su je su zamna su fi masu shaguna samun riba abinda masu shaguna suke saida a ina suka samu wannan kaga al'umma sun riga sun lalace wallahi sun riga sun hallaka wurin cin haram shi yasa dukiya tsaftatatta wallahi sai wanda Allah ya majin kai sai wanda Allah ya marhab haka bangaren malamai ma za ga ana ta sanarwoyi a ka kudin kaza a ka kudin kaza za a yi kaza kaga malam ya tare kudi yana ta cin abinsa ba gaira ba sa da sunan addini babu kamar yaudara irin wannan in za a sai abu a sai wannan abu an nemi taimakon ka za a yi nawa ne daga cikin malamai yau ko cikin ƙungiyoyi masu neman taimakon marayu a tara kuɗin kuma su ne marayu sanar zaton Allah zai manta da su wallahi duka Allah zai kama su shi yasa kuɗi na halal wallahi sai wanda Allah ya marahama imamun nasa'i ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله tsira da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace ya'ti 'ala an-nasi zaman wani zamani zai zo ma mutane ma yubali ar-rajul min ayna asaba al-mal ba ruwan mutum ta ina dukiya ta shigo masa min min halalin aw haram daga haram take ko daga halal wannan zamani ya zo ko bai zo ba tsindin muke cikin shi a yau annabi ke ba da labari zamani zai zo ma al'umma zai zo ma mutane ta yadda mutum ba zai bai tantancewa ta ina dukiya yake shigo mishi ta haramce ko halal shi da dukiyar ta samu ya aji shi ne a gabansa kawai haka wannan zamanin cikinsa ne har ya kai yau al'umma annabi fa idan mutum ya samu wani aikin da aka san wannan aikin sata ake sai a yi ta masa barka ya hau tudun tsira ashe ana ta masa gaisuwa ai shi ya wuce ya zarce kaga wannan halakacci Allah kare Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi lafazin nasar yake cewa wala ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman tabbat zai zo ma mutane wani zamani la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal wa min halalin am haram aw am min haram tabbat wani zamani zai zo ma mutane ta yadda mutum ba zai tantance ba daga ina yake karɓar dukiya ta ina take shigo shi ta halalci ko ta haramci a wannan zamanin Allah yanzu cikin shi ne muke nawa ne suka yi gidaje suka zuba karuwai a ciki suna karɓar kuɗin haye karuwai a ciki tare da cewa sun san ɓanna ake zuba nawa ne suka buɗa gidajen shan giya nawa ne suka buɗe gidajen rawa da lalata ana ba su kuɗi suna ci ba abin da ya dame su ba sa tunanin cewa ma wannan kudin haramu ne don bace yake kansu wane ne yanzu a ka kudi a bashi ya tambaya daga ina ne wannan kudin suke aya eh yana da wahala yana da wahala sai kaɗan daga cikin al'umma na taɓa labarin wani da yake ba da labarin wata ma'aifiya abin yabo da ɗanta ya samu aiki aikin duwan ne ya samu yadda aikin duwan aiki ne mai haɗari aiki ne da aka assasa shi akan abin da Allah baya su duwan ba ta da cikin shari'a musulunci sai in darura ta sa ƙasa ta ɗora duwan saboda buƙatun 'yan ƙasa don a dinga kama wani abin da ba za a cutar da wanda suka kawo kaya ba don a biya wasu buƙatocin da na darurar rayuwa ne amma in ba haka ba duwan ba ta daga cikin shari'a musulunci dan da ya samu duwan kwana biyu kawai na cikin aiki sai ka miliyan guda ya bata ta ce to daga ina wannan ya ce ai wurin aiki ya ce mashi wallahi kaga mahaifinka tun da maka rayu da shi ni ban taba ganin miliyan hannunsa kai yanzu ka kama wata miliyan ta ce wallahi mai data ko mu dala ba zance cikin ta irin wannan uwa yanzu a same su a yanzu babu irin su wallahi ko akwai su sun yi karamci a cikin al'umma tunda yau an ce akwai wasu uwayen ma da suke taimaka ma 'ya'yansu wurin aikata haram da tara dukiya haram an tabbatar da cewa akwai wasu uwayen da suke aje ma 'ya'yansu ƙwayar da suke saidawa ta yadda 'yan ɗiyan ba su nan sun ƙuƙulla sun kakkasa sun gwada ma uwayen in wani zo sai ga ta kaza ga ta kaza ga ta kaza ga sunan ta kaza ga sunan ta kaza in mai sai su sayar mishi irin wannan uwayen ba halaka bane a cikin al'umma annabi shi sai Allah kiyashe mu Allah kare mu duk yadda za ka yi ƙoƙarin neman dukiya ta halal ka ci halal ka tsira da rayuwarka a nan gidan duniya sannan ka tsira a gobe alkiyam Allah da tadda wala tattabi'u khutuwatish shaitan Allah ya ce madaukakin sarki kada ku dinga bin ayyukan shaitan ko hanyoyinsa dan khutuwatish shaitan Abdullahi dan Abbas shine ci amalu aikin shaitan kare zaman to kuna bin aikin shaitan imamu qatada yace kullu ma'siyati lillahi fa hiya min khutuwati shaytan dukkan saban da za a yi ma Allah madaukakin sarki to wannan saban ana kilga sane daga cikin khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaydan game da ku aduwwun mai tsananin adawa ne mubinun kuma mabayyani kenan shaydan yana nuna muku tsananin adawa ba abin da yake so sai ya lalata ku sai ya hallakar da ku ya kasance makomakku gobe alkiyama gidan wuta shi yasa Allah madaukakin sarki yake jan kunnan mu yake nuna mana cewa mu nisanci shaytan ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha Allah yake ta yuridu ash-shaytanu an yudhillakum dalalan ba'ida إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير wannan shaidan abun gudu ne ba abin da yake so sai abuka ku cikin lalata ya abuka ku cikin halaka wata zahira ma da na manta in ambata a cikin wannan garin da ta bayyana shine caca da motsi kowa ya sani akwai mutanen da suka shahara wallahi in ba an gaya maka suna yi ba in ka ji an ce suna yi za ka yi mamaki sau da mutane ne wanda a zahirinsu suna da kamala a zahirinsu suna da kamata mutanen kirki kuma Allah bai haramta musu hanyoyin samun dukiya ba suna kasuwanci suna sana'a kuma Allah ya hore musu dukiya amma hakan bai ishe su ba sai da suka hada da caca da modi kowa ya sani a garin nan abin ya shahara a je a zamna a sa gida cikin caca a canye gida a sa mota cikin mota a canye ta kuma wallahi mutanenmu ne na nan garin suke aikata haka kaga ina amfani wannan dukiya da aka tara ta hanyar caca da modi dukiya haramun ka ci haramun ka ci da iyalinka da haramun irin su ya kamata al'umma annabi su dinga nisanta su su dinga nisanta su a bar kusantarsu a dinga tsantsanin dukiyarsu saboda a forar da su a ladabtar da su irinsu in aure ya zo nema gidanka ka hana masa saboda masarin dukiyarsa ba mai albarka ba ne dukiyar ta haramun ce tsinannar dukiya ce da babu albarka a cikin lade kare ne innama ya amurkun bisu ku sani shaidan ba abin da yake foronku da shi sai a su'u asu'u shine munanan ayyuka ko kuma ma'asiya wal fahsha da kuma al fahsha imam as-suddi yace amma su abinda ake nihi da asu fal ma'asiya shine sabo wa amma al fahsha abinda ake nihi da al fahsha fazina shine aikata zina imam muqatil yace inna kullama fil qur'ani min dhikri al fahsha fa innahu zina ka sani cewa duk abin da ya zo na ambato na cikin alkur'ani mai girma akan alfasha to ana nufin zina da shi duk lafazin alfasha wanda ya zo a cikin alkur'ani ana nufin zina yace sai fadar Allah kaɗai madaukakin sarki ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha yace al-fahsha a wannan aya ana nihin da ita hana zakka amma sauran al-fahsha dan ana nihin zina da su kenan ba abin da shaidan yake foron ku aikata shine ku aikata munanan laifi ku dinga saba ma Allah kuna aikata zina wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma ku dinga fada game da Allah irin abin da ba ku da ilimi akai ku dinga ma Allah ƙarya wannan di yafi muni shi yasa ibn kathir yace wa aghladu min zalika huwa alqawlu ala Allahi bila ilm mafi munin ababan da aka ambata shine fada ga Allah ba tare da ilimi ba ka dinga fatawa da ƙarya ka dinga gayin abin da baka da ilimi da shi kuma kana dangana shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce fa yadkhulu fi hadha kullu kafirin wa kullu mubtadi'in aidan sai ce shi yasa a wannan bagira na fada ga Allah ba tare da ilimi ba kafiri zai shiga da kuma dukkan wani dan bid'a zai shiga cikin wannan tsari ma'abuta maulidi wallahi za su shiga cikin wannan tsari maulidi ba addini bane ba baya da alaka da addini ta kusa ko ta nisa da yana da alaka da addini da a ce wani abu ne mai alfarma da wallahi shekara 300 bayan shuɗe manzo Allah sun aikata haka don su ne mafi alkhairin al'ummar da suka yawo a doron ƙasa tare da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khairul quruni karni mafi alkhairin mutane da zamani wanda suka yi zamani da ni sahabbansa kenan sun yi maulidi a zamanin su abakar yayi umar yayi uthman yayi ali yayi matayen annabi sun yi jikokinsa sun yi shin ba su san kima annabi da darashi ba ne ba ba sa ƙaunarsa ne ko ba sa sansa me yasa ba su yi ba duka sun jahilci maulidi ne ba su yi shi ba ka yarda ka tuhumce su da jahilci sanin na girma da daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba su yi ba wallahi ba su yi bane dan ba addini bane ga kaba sannan annabi ya ce thumma alladhina yalunahu sannan wanda suka biyo bayan su wanda suka biyo bayan su almajiran sahabbai kenan attabi'una kenan wanda suka yi karatu wurin sahabban annabi su ne mafi alkhairin mutane a doron ƙasa cikin su kakab babu wanda ya maulidi amma yau maulidi ya zan wanda bai yi shi ba makiyin manzon Allah ne kai ka taba ganin shirme ya zamanto wanda bai yi shi ba kuma makiyin manzon Allah ne malaman nan ba abin da suke sai sharri da fitina da neman gasa yake da neman raya timbin su kawai wannan watan tun farkon su har ƙarshe ba abin da ake musu da hadaye suna cin fankasu suna cin nama suna morewa da sunan san manzon Allah mata na haduwa wasu kuma saboda ƴan mata suke zuwa nawa ne daga cikin ƴan mata aka hallaka saboda daren maulidi nawa ne matar da ba ta fitowa ba ba ta samu fitowa ba da yake uban gafili ne bai san me yake ba ya ba ta damar ta fito daren maulidi a wannan daren hallakar da ita kuna azaba a zina ne da 'yan mata ƙanana kuna azaba a yawan saduwa da su ne wallahi ana yi sai dai yanzu an wuce zamanin ka ga juna biyu ba aiki wa aiki a da shekarun baya kafin wannan fitintunin su kullu ana gane mace tana lalata ne da namiji idan ta yi mi juna biyu yanzu fa ka daɗe kafin ka ji mace ta yi juna biyu ba a zanen ne eh ku ba na da saban ana yi ana yin zina ku saki ɗayan kowar maulidi ana shaidanci mata da maza su haɗe suna yin rawa wai addinin musulunci wai kuma masoya manzan Allah masoya manzan Allah haka wallahi wannan sharri ne sannan annabi ya ce sun mallazi na ilunahun sannan wanda suka biyo bayansu wanda suka biyo bayansu shine wanda suka yi karatu wurin almajiran sahabban annabi annabi ya ce su ne mafi alkhairin mutane don a wata riwaya ya zo khairun nasi karni mafi alkhairin mutane waka shaida daga bakin wa matsala ku ba ku magana shaida daga bakin wa manzan Allah annabi ya ce mafi alkhairin mutane wanda suka yi zamani da ni malamai suka ce alkarni nan ana nihin shekara ɗari to kusan shekara 300 su ne mafi alkhairin mutane da suka rayu a doron ƙasa dukansu babu wanda ya maulidi kai balma ba a fara maulidi ba sai shekara 500 bayan mutuwan mazal shekara 500 wa'ancan mutanen da suka rayu a cikin shekara 500 duk ba su san kima annabi su yasa ba su maulidi ba ba su sani ba ne ba akwai wanda ya hisu san annabi babu shi kuma duk wanda ya faɗi haka musan makareci ne kuma kai zindiki ne ma wane ne zai da'au cewa ya yi abubakar san manzan Allah abubakar da ya ba da dukiyarsa ya ba da rayuwarsa suka faɗi tare da manzan Allah a matsayin yin hijira suka shiga a cikin kogo abubakar yana ƙoƙarin kare annabi don kan wani abu ya samu manzan Allah ka ce ka hishi san manzan Allah wallahi karya ci kake Allah ma ya nuna cewa abubakar shine mafifici daga cikin al'umman annabi to bai yi maulidi ba inda alkhairi ne ba zai zama yi shi ba menene ba su da kudin abbasu da da za su yi kotu za su su yi maulidi shi ne babu wuri ne babu ta mai sa su yi ba sau da ba addini ba ne wallah shiriri ta ce duk wanda ka gani ko cike kan yau gare ka duk girmansa duk kimarsa mutanen banza ne wallahi yan bid'a ne ba su da amfani cikin al'umma sai gurbata addini da sunan addini Allah ke shi kare su ne za ka ga suna faɗa ga Allah abinda ba su da ilimi a kai tunda cewa ana yin maulidi da sunan addini kirkira ne kirkira ne kuma ƙarya ce shi yasa imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen lissayansa hadisin aisha Allah ya rada ita qala yace qala qalat aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin namu wannan shine addini to wannan abin sunan shi abin maidawa ba za a karbe sa ba bid'a ce ba addini babu wannan abu ina fata mun gane babu addini ba wannan abu shi yasa maulidi bid'a ne mutane su musance shi karka ba da taimako ko cotization dan ayi maulidi in ɗanka na makarantar da ake hada kuɗi dan ayi maulidi cire shi ka sashi makarantar da ba a maulidi makarantar hadis sunna in bakin gidanka za a maulidi karka ba su wutarka karka ba su ruwa ko kujeru karka ba su abu kuma an kasan za su hana ka barci ciro musu takarda ka yi karansu ka ce ni barci na ƙarfe goma nake kwanta don haka kasu hana ni kwana shi yasa su kashe na sukuki su yi molidin nasu a sirri in sai sun yi kar su hana hayyace mutane mana su hana mutane barci ina fata mun gane shi yasa bi da ne Allah ke shi mu kare sai Allah ya ce
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً na'am صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da kafirai da mushrikai ittabi'u ma anzala Allah ku bi abinda Allah ya sabkar na alqur'ani mai girma ku yi koyi da annabinku ku bi abinda ya zo muku da shi na alqur'ani mana qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'a sai kaje sun ce bal nattabi'u mu ba za mu bi ba mu dai kawai za mu bi abinda muka samu a wurin iyayenmu suka saba yi abinda iyayenmu suke shi zamu don haka ba za mu bi alkur'ani mai girma irin wannan hujja har yanzu akwai mutane da suke rike da ita a cikin wannan al'umma da an ce abu baya da kyau su ce a mu haka muka gada haka muka sami iyayen mu sana'i ba daɗe ba fa aka samu matsala a nan garin bisa kan matsalar biyanu fa kaje fa biyanu fa wai akwai wani wanda ya sa rawani ya je justice dan ya kare biyanu fa kai mamaki fa wai zai ba biyanu kariya menene matsalar su an ce biyanu haramun ce kai akwai musulmi mai hankali da zai musan cewa biyanu haramun ce kaga ƙato na rawa lattija na rawa sirikinsa na rawa ƴaƴansa na rawa babu kumiya sun tattare da in biyan wallahi babu kumiya wallahi wai har mutum ya je waje su zai kare biyanu don saboda bai san me yake yi wai al'ada ce ko wani gari da al'ada shi yau dama musulunci ba ya zo don ya yaƙi shirka da munanan al'adu ba ne ba sai a yi shiru ake cewa biyanu haramun ce za mu ce biyanu haramun ce balma ana aikata shirka da maganganu da suke ɗaukar ridda a cikin biyanu kuma tana ɗauke da munanan ababen da dokar ƙasa ma ba ta yarda da su in dai ba yanzu aka bari ba na ƙabilanci sau nawa ne da mutum buga tambari bai iya ba ce bahaushe ne wannan dokar ƙasa ba ta hana ƙabilanci ba da ta yake ana kaɗi ana bahaushe mai kaza guda bahaushe haka kowa ya sani saboda iya shege da lalaci waye kashe wai zaka kare biyanu justice waye al'ada ce Allah ya tsina mai ruwa al'ada albarka me ta amfanin mara umma jagoranta wanda ya bar duniya yanzu wata rana shi da kansa ya faɗa ya ce ana buga tambari ranar farko duk wata cuta za ta ɗauki kai ka taɓa ganin tambari a buga shi cuta ta ɗauki kuma ana kwance likita mutane jibge ga su can ba sarasa yadda za su yi da rayuwarsu shi din ma ya kashe shi to kuma ba tambarin gidansa yake ba tambarin ne Allah na tuwa shi yasa biyanu haramun ce shirka ce ma saboda ana ɗauke da layu a cikin ta ana fitina a hana mutane kwana cakuɗuwa maza da mata a je a kwana daji ana rawa ana juyawa duk wanda suka yi adan nan galibi wannan yinin ba sa yin salloli wanda ya sa wannan kayan ya zo ya dora wannan tukuwa a kan shi aka ba shi wannan ƙarhan yana yawo yana juyawa kaga babu sallar azhar babu sallar la'asar in za a kai magarba ana yi ba zai magarba ba sai an dawo gida an mai yi ne sai ya game hukun ba mai yi bane kuma sai ya zaci kuma akan haka a cewa akwai mai babu yana kariya Allah da ya kiyaye in kan matsa musu su ce haka muka gada iyaye da kakanni bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun shin ko ya kasance wai iyayen nasu ba sa hankartar wani abu kuma ba za su iya shirya ba kuma ba sa ba sa kan shirya ko da iyayen naku da kuke da awaz za ku bi su ba sa kan komi na addini na gaske sannan kuma ba sa kan shirya za ku ce za ku bi su akan haka kaga wannan abin zargi ne wannan hujja ce ta jahili ta masu sanin abin da ya kamata a tambaye ka kace mun gada akan uwayenmu sai kuma in annaba ne iyayenka saboda annaba ba za su yi abin da ba na kwarewa ina fata mun gane wa masalul ladina kafaru Allah ya ce sifar wanda suka kafirce ma Allah ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma suna kama da alladhi yan'iqu wanda zare ya dinga kuwa yana daga sautin ci sama bima la yasma da abin da baya ji illa du'a'an wa nida'a sai fakira da kuma bauta masa da yake bi ma'ana wannan ana sifanta kafaran makka ne dangane da allolin da suke bauta ma kuma bayan Allah suna bauta musu amma allolin nasu ba sa hankarta su ba sa ba sa fahimta abin da suke faɗa musu summun bukumun ummin kuhum la ya'qilu ina gane ya kamata mu dakata yan uwa mun ja lokaci sosai abin da faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma kuma haka Allah ya fi mana gaba daya mun so sati mai zuwa inda ranmu da lafiyar mu sai mu dasa akan wannan aya insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am